Ita ja abu san da ya zo masa, alaisa matsuwan shin ba makoma da likafiri na ga kafirai fi jahannama cikin wuta ba ne akwai ta. Wallazi ja a jinsidiki wa saddaqani ula'ika wallazi ja'a fi sirki wanda kawai ya zo da gaskiya huwa annabi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama wa saddaka bihi almu'minuna mu'minai kuma suka gaskata da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam to wallazi bi ma'ana ai allazina wato ya kunshe allazina ne to ulaika da annabi da sahabbai kuma mutakuna shirka sune masu jin tsoron shirka lahum ma yasha'una inda ذلك جزاء المحسنين لما يشاءون سنة أبن تسكيس عند ربهم وجن أبنجد ذلك سام أبن تسكيس وجن أبنجد جزاء المحسنين شيني فكمكم ما سكوا تساوى لأنفسهم غكاونا سدي إيمانهم سبود إيمانهم ليكبر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون الله يا مساك ليكسر الله عنه أسوأ الذي عملوا لن يكنكر مسو abin da suka aika mummuna abin da suka aikata waye da yau kuma idan ya saka musu da ajrahum la dasu da san da kyawawan allazi kanu ya maduna abin da suka kasance suna aikatawa to aswa'u da asan da aka yi magana bi ma'anar sayyidi wal hasan ko ba wai ta ba tafsiri bane alaysa allahu bikafin abdahu wa yukhawwifunaka bil ladina min duni ومن يدلل الله فما له من هاد أليس الله بكاذب عبده شن الله بما يسمى باوان سبني النبي النبي بلي ما يسمى سدي ويخوفونك سنا قورتك الهدام الذي له النبي سنا قورتك بالذين دوتنا من دونه نون الله أي الأسنام سنة كنا بكماك suna ba ta suna ba tsoron an taka tula huwa in bai daina zagin su bai ki wata da za su kashe shi an tuka tuna hukuku ta kafar kuce su ta bata mai hankali da gabobi wa man yudlil Allah wanda duk Allah ya fata kama lahu min hadin ba shi da wanda zai iya shirye da shi Allah ya shirye mu
wa man yahdi Allah fa ma lahu min mudil wa man yahdi Allah wanda ka Allah ya shirye kama lahu min mudil ba shi da wani mai fatawa alayhi sallahu shi ubangiji da ya zama bi azizan marin jayi ba la abdi bi salama rizza zan ci kamun bai zama abokin azaba ba min a'da'i ga magiyansa bale ya zama ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل ولا ينسى أنتم والله إذا ذاك تنبئس كتير مسمن خلق السماوات سوانين يا لتسمي والأرض لكسي لا يقولون الله والله ألا ذا جمشي لتسمي قل كتير تنتم فلا ما كان أمر آيكم تقبان الأبان ما تدعون أبن لكم تغوتا ما من دون الله نونا الله aila asnama su ne gumaka ina rada ni Allah in Allah ya nufi ni da zurrin da wani cuta alimun na kashi ba ta zurri su gumakan nan za su iya za su iya yaye cutar nan gare ni la ba za su iya ba awa rada ni bi awa rada ni da rahmatu ko ko ina da da wata rahama alimun na mumsika tu rahmatu da mumsika tu rahmati sun ko su masu kama wannan rahama da ubangiji na ya nufi da ita ne la ba za su iya ba wata kira ta a wata kira ila izafa ce kamar yadda makaranta shi ma kenan ko da kira da ke rubuce kasifatun turrau mumtikatun rahmatan wani ka ce hasbi Allah wa Allah ya ishe ni alai ya tawakkalu mutawakkilu masu jo masu amincewa da Allah suke amincewa
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويهل عليه عذاب مقيم wani ka ce ya kawo ya ku mutane na imalu ku yi aiki ala makana cikin bisa halinku in ni amilin ni ma mai aiki dai ala halaci bisa halina ba sau ba ta'alamu da san zire za ku sani za ku san man wanda ya ci azabun azaba zai zo mashi kuzi ya wulakanta shi wa ya hillu alaihi azabu kuma na azaba ya sauka mashi mukimin madawwami ko azabun nari shine azabun wuta wa kad akhazahum Allah wa Allah ko ya wulakanta su badarin abadar إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنت عليهم بوكيل إنا مو أنزلنا عليك الكتاب مو كسوف تمتاجي أكريك للناس يزواج متاني بالحق لقسيا أما نيت دا wanda ya shiryu falinarsi ihtidawu siyarsa tana amfani su zai tsina a gare shi wa man zalla wanda ma ya bace fa inna ma yadillu alaiha cutar arfatin batan nan tana akan shi wa ma anta alaihim bi wakilin kai ba mu turo ka zama wakili mai kiyayewa ba fa tazzaru balantana ka tilasta su alal guda akan shirya
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya tawaffala anfusa Allah shi ke karban rayuka hina mauti haya ya mutuwarsa. Wa ya tawaffa yana karban Allah shi lamta murwata bata mutu ba fi manamiha a cikin baccinta. Ai ya tawaffa ha yana karban nata rai ita ma wakatar naumi lokacin bacci. Bayan su kullaci kaza alaiha mauta. Wanda ya hukunta mutuwa a gare ta sai ya rike sai zan ba za ta dawo shi kirin ta wuce. wai rusulul ukhra wanda kuma bai kaddata mutuwa ba sai ya sako ta da dawo zuwa ga jiki ila ajalin to zai gane ta ne haihuwa wani lokaci musamman abun ambato wakati mauta lokacin mutuwarta wal mursalat wanda aka sako nafsu tamyizi wato rai ne ta gane abu tabqatu ita tana wanzuwa biduniha ba da waccan rai ba na tabqa biduniha nafsul hayati to na wato rai ta rayuwa tana wanzuwa ta ba tare da rai ta ba ta hayyaci ba daga latin aksi sabani ita rai ta hayyaci ba ta zama in ba rai ta numfashi inna fi zalika al-madhkur inna al-ayati sanade ayoyi da lalacin masu yawa fi zalika fi zalika al-madhkur cikin wannan abun ambato ya tabbata da kaunin ga mutanen da yake ya tafakkaru na suke lura da ya lamuna su san an na da mai iko ala zalika kai kwanta da daddare kai bacci Allah ya ansa ranka gobe da sahi ya dawo ma da shi to ya nuna ma Allah yana da ikadirin mai iko ne alal ba su akan sake da mutane wa quraishu amma quraishawa lam yatafakkaru su ba su tunani ba su zalika cikin haka أن اتخذوا من دون الله شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أم بلبلي اتخذوا سرقي شفعاء أبو كنجا واتو ما ستنجو من دون الله وتندبا الله با aila asnamu su ne kuma ka so rike su alihatan alloli shufa'a da za su yi zuwa gare su inda layi wajen ubangiji bizamin a wace wasu kullahum ce masu a yashfa'una kuma kan nan za su yi ceto walau kanu duk da cewa sun kasance la yamliku na shay'an ba su da komai min shafa'ati na ceto wa gairaha da wa gairaha da walinta wala yakiluna ai ma ba su hankalta komai ba sa fahimta ba sa hankalta annakun cewa ku ta bugu nan kuna bauta musu ba san kuna musu bauta ba wanda bai san kana bauta ba eh wani sai sun sai sun sai sun zai maka wala gaira dalika ko wani haka قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون wanda ka ce a shafa'atu ceto jami'an baki dai lillahi na Allah ne ai huwa muktasum da hasi ne mai kibantuwa da ita bala ya so wa ahadun ba wanda ya ce ceto illa bi iznihi sai da izininsa kaga ala kulli hali dai da duk aka kore ceto to Allah ba cewa yake ba a ceto ba a ba dai wanda ya ce ceto dan ce in ba ce kai ba ba kai sai kai ba amma ya ce kai to za ka yi da haka annabawa suna ceto waliyan Allah na ceto salihan bayi duka suna ceto lahu mulkun samawati mulkun samai mulkin samai na ubangiji ne wal ardi da kasai thumma turja'una sannan za a mai da ku ilai zuwa gare shi وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون wa idza zikira Allah in an ambaci Allah wa da shi kadai duna alihatin ba da allolin su ba ishma azzatu lumin ladina la yu'minuna wa zuciyoyin waɗannan da ba su yi imani bil akhirati lahira na falal sai ka gudu wanka ba za ta kafuru wa idza zikira ladina min duni in ku aka ambaci wanda suke wani ubangiji aina asnamu su ne gumaka idza mutai ga su da sarsu suna ta fara suna farin ciki suna jin daɗi قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون Kul ka ce Allahumma ya Ubangiji, fadirar samawati ya mahalicin sammai wal arzaka sai, ai mubdi'un mubdi'u ma makaginsu, aliman gaibi masana abin da ke boye, wasu shahadatu da abin da ke bayyane, ai ma gaba abin da ya fasu wa ma shuhida da abin da aka gani, an ta taku kai ke yin hukunci bai na ibadika cikin tsakanin bayanka fi ma kanu a cikin abin da zai kasance ya tsalifu na suke zaɓani fi cikinsa na namurin dini na lamarin addini to jawabin allahumma ihidini ka shirya da ni da mastarafu ga abin da suke yin zaɓani fi cikinsa na alhaƙi na gaskiya ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ولو أن da a ce matil arzi abin da ke cikin ƙasa jami'an baki ɗaya wa misalahu a ɗauko irinsa a haɗa ma'ahu tare da shi to da ce lillazi na zalamu na wanda suke zalunci ne a nan duniya a gobe kiyama da ce suke da duniyar baki da to lafta da wato da sun ba da fansa biyu da abin nan da suka mallaka min su'il azabi na mummunan azaba yau mal kiyama ranar tashin kiyama da haka shi ne hakuri wanda ke zalunci ne zai ji zaluncinsa gobe kiyama damka guda za a yi masa ya duk abin da ya mallaka ko sai ce da ma zai da zai da zai zo zai iske shi lahira to da ya ba da shi fansa da ma za a karo a ninka duk zai ba da shi fansa Allah ya ce ina ba ka sa bayan Allah cikin takura ba ka sa cikin damuwa ba ba gaira ba sabab kai kuma yau yau ga cikin rahama kai kuma za ka shiga takura da ba za ta kare ba har abada kaga da mu zan zuwa ya more wani mu yan wahala da muke iyaka dai ka ce ba ka da fadin ce ba ne ko ko ba ka da awo ba ka da menene ba ka da menene to da ka mutu sai ne inda akwai imani a wani wuce wurin to su ko a sannan randa azaba da wahalar ka da suka baka ka kare to su kuma a ran randa za a tashi sannan za su ga shago wahalar ta su har abada ba za ta yanke ba kai ko za ka ta yanke ai aka dai shekaru ka dai adadin shekaru ka so to da ka mutu na akwai imani ba za ka san salama da bala'i an ba ma wanda ke bayan bayan saman kasa kai kai sallama da shi kana shiga kabari a rahama za ta ce ma assalamu alaika ka dinga ganin rahama kenan ka dinga ganin rahama kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya je kabari in ya ga kabari yayi kyau to abin da ke gaban kabarin na ya fi shi in ko mutum ya je kabari ya gan shi da muni to abin da ke gaban kabarin nan ya fi su za ka masu zalunci suna zalunta suna jin zafi suna bugun gaba suna mai tsaye da sa abin da suka ce shi zai tabbata abin da ba so ba zai yi ba dan lokaci ne kaɗan kwata-kwata kamma a je duni kamma a je lahira misali a zaman da muke yanzu iyakar shugaba dai shekara nawa mutum to dafa iyakar ta kai matuƙa kenan komin farin jinin shi ba zai sake dawa ba to yanzu ya koma takwas ya kare ta sai ku zo ɗaya da shi da zo ka faɗa guda da shi a masallaci in ma kai da maka ɗan yake suka ɗan rika maganar ta ka wai wane ko wannan daga ƙara rana ba ɗan sanda to ba mai kariya to shi ne to kai ta haƙuri kai dai koma ma ubangijinka ka tsaya da bautar ubangijinka tsakaninka da Allah kuma ta abin da ya kuma kuma yamma Allah ina da layi wa ina da rasu ka kyale shi kai karka ce musu ko Allah ya isa dan ka ce musu Allah ka rage musu ka rage ma kanka wani sakamako ai ka kyale shi kai idan suka yi tayi da kai da su ai ya ce wa qul imalu fa sayarallahu amalukum amalakum wa rasuluhu to sai tayi kuma ku tayi ka tsaya kana mumuna addu'a ka rage ma kanka a kai amma da ta kyale ya daule ya lulu a zaren kanilatin suka ce wufan kai dai na abin yana nika Allah ya kama na sauki Allah ya sauke ya kace kenan wa ka neman mu sauki to su ka ga to in kace da duka ce Allah ya sakai wannan miyagu ba to ka rige musu nauyi to ka kyale su da nauyin su to ran da za su ga kiyama kaka ce wayo ina ma a ce ana zuwa kallon hisabi to kwanta da hankalinka kana aljanna za a yi masu yanki karka kallo katin da ya kwashi kayanka ga yana ga yadda ake wuce daga shi inna da ayatin sani dai ayoyi to lafta dauri da sun fanta da abin da suka mallaka din nan min su'il azabi na mummunan azaba da za su gamu da shi rawu mana kiyama ta ranar kiyama ma wa ba zalam ya kulu ya hatta suna abin da ba su taba zato ba a shi wanda ya taba zuciya ka yana ganin wai bai da tsawai za a kama shi to a ran nan zai gane za a kama shi abin da ba su zaton zai hau su ba to wa ba da lahun sai bayyana gare su min Allah daga ubangiji Allah kiyashe mu وبدا لهم سيئات ما كسبوا وهاق ما كانوا به يستهزئون ما كسبوا abinda suka aikata na san zuciyarsu a duniya to wabada sayyatu munanan abinda suka aikata sayyatu ma kasabu munanan abinda suka aikata a duniya to wabada lahu a ran nan ya bayyana gare su bima kanu abin saboda abin da sai kasance ya zado da suna izgili bi da sha to an ce to wai da ba to kai ya kace mun fasa na ja ma ana umra na ja ma ana ashi ko na gina makaranta na gina makaranta ya wuce wurin kariya shi ba wuce ba ba ma kai ba
فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا مس الإنسان ضر لو أن تشوتا يا كام متن دعانا يا كام كده متنا ثم إذا حولناه sannan in muka bashi nematan nema min na daga gare mu ala sai ce inna ma ubitu ala ilmin ai dama Allah ya san na cancanta bani shi yasa aka bani da ani lahu ahlun sai na ai na cancanta a ba ko wanda ya haye zabe ko ma wai ya haye mene da bani ba ai ba mai hawa kujerar ai kowa ya sani ne kaga ga ba Allah ya bashi ba wannan sana mutan tashi wadansu masu da mulki su ba wurin Allah suke nema ba sai za kake gani da su yi mafi kansu da kansu kansu zuwa su dai abin su zai ba su don ta za ba ruwansu shi yasa suke cin karensu ba babbaka ai sun san dai ko ka jefa ƙura'a ko baka jefa ƙura'a ba sun hai to za ka ba dole ne su ji tausayin ka ba ba dole ne su nemi taimakon ka ba to in ka ɓaci ne sai ga an zo ana jin ku ana ɗan muku raha ana ɗan jin muku menene ana ɗan muku yan gyare-gyare a je wajen malamai wallahi ku ne muka dogara ku ku ne mai kaza yana haiwa fit ka bi gane shi ka buga waya ki ɗagawa ya ma kuma ya canza layi na ka dame da bugawa kar talaka su dame shi to kaga ai dan da yake nema ba ya zo ya muku kasa kasa ba wallahi rami kaza wallahi rami kaza suna a samu ana rantsawa zai watsi da qur'anin nan bayan shi ba ana da mai qur'ani nan da za a miƙa mai mulki ba to yana ana gama zai cire shi ba ajewa zai ba wurgi zai ta baya ba to ya warware alƙawli da ne ne wa waje da da wanda ya ji wanda qur'ani da wanda ya rike qur'ani yake aiki da qur'ani faɗa man bambancin eh ai kowa ya ce hujja bal na'am bal hiya fitnatun wannan zance da yake cewa ai kowa kada rubuye da aka da aka raya mu za mu haye to fitina ce wannan magana balaki ne yubtala bi al-abd da ake jaraba bawa da shi ولكن أكثرهم سيدي مسيحيون سوء لا يعلمون بسجد وأن تحويلا أبن أكدوك أكباس ننعين نعمة استدراج دور تعالالاني وامتحان جرباوات
قد قال الذين من قبلهم فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون سيوا أنباني أبو كذا سوى ناشا شنجا dokar kala hannadi na mikardo wannan ma suka gabace su su suka fara faɗin haka ba su ne na farko min al'ummin al'ummo ne ka karuna kamar karuna ai ya faɗa haka na inna ma utu zuwa la ilmin indi ko wa qaumu wa qaumihi da mutanen sa abadi na wanda suka yi dalbi hada irin wannan zancen ba ma agana adhum ma kanu yakasuna duk abin da suka aikata ba zai zame sai ya wadatar gare su daga azabar ubangiji ba فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمقتدرين سيئات مويا ما كسبوا أبن لسك أيكة فأصابهم سيئة نس أي تباوها ساكا والذين ظلموا كشيدا duk wanda suka yi zalunci min haulaye daga waɗannan ƙuraishin ƙuraishawa da wannan ƙuraishawa to ma kasabu duk abin da suka aikata na zalunci sai sosai ya ato mummunan ma kasabu abin da suka aikata na zalunci sai yusi zurum zai same su wa ma hum bi mu'jizina ai ba su Allah ya ce sun yi kare su ne ai ba su karin Allah ba ai bi bai sina zalina ba ma su kuce ma azaban mu ne ba ko da aka saka masu bari saba sinina shekara bakwai ثم وسألهم عليهم سنة نقلاءك يلوى السامة أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يعلموا شوي بس أن الله أبنجي يبسط الرزق شيكي يلوى تأرزقي با لمن يشاء وقوانت يسوء امتهانا دنفر جربا waya kadir ya takura arziki da mai shawo ga wanda ya so ibtila'an dan bakar jaraba inna la ayatin sanni dai ayoyi fi zalika cikin yalwata arziki da takura shi ya tabbata da kaumin ga mutanen da suke yumin nuna biyu suke imani da Allah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولكت يا عبادي الذين أسرفوا يا كوباينا لسكي بنا على أنفسهم لكاونا سوء ولا تكنسوا كرب ينك كونا ولا تكنسوا كرب ينك كونا من رحمة الله درغم أبنجي إن الله أبنجي يغفر الذنوب إذا أني مغافرة ya ga sun zunubi yana gafata zunubai da ni an baki da liman taba ga wanda ya tuba minan shirki daga shirka inna ubangiji huwa al-ghafur shi mai yawan gafara ne ar-rahim mai jinkai وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأنيبوا كل قوكري كوما إلى ربكم زواج أبنجدكم وأسلموا كميكا ويا أي أخلصوا كتركك على أمل أيكي له الله من قبل تنكا من أن يأتيكم العذاب عذابا يقول ثم إن سنة إن عذابا لن يأذوه la tusaruna ba za a taimake ku ba bi mani da hana zuwan azaban nan amma fa in lam tatubu in ba ku tuba ba
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشكرون wattabi'u ku bi ahsana kyawawan ma unzila ilaykum abin da aka saukar gare ku min rabbikum daga ubangijinku kowane qur'ani shine qur'ani min qabli tin kafin an yace kuma al'azaba azaba ya zo muku bagatatan a kuɗe wa antum la tashkuna ba ku sani ba ba ku san kabla ba ku sani ba kabla iya itiyani kafin zuwan sa ba ku sani ba lokacin da zuwan lokacin zuwan sa da haka fa ba ku gaugawa قبل تلك تنتوى عذابا
أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرقت في جند الله وإن كنت لمن الساخرين إن عذابا نجد أن تقول نفس ذات يا حسرتا يا بكين سكينة أي يا ندامة يا أي ندامة يا ندامة alama farraɗuku a kan sakacin da na yi fi jandin laya a cikin jan Allah wa in ai mutsaffafata mina sagilaci wa in ni ni kuntu na karance lamina safirina ina cikin masu yin izgili dinini da addinin Allah wa kitabi da littafin Allah.
أو تقول لو أن الله هديني لكنت نعم هكذا لكنت من المتقين أو تقول قوت شيء لو أن الله إنا ما شيء الله هداني يا شريني بالطاعة لدي يا فاطر إذا سينا شريو كاقد أبار وأنا دوانا أبابا لكنت دانا كذا شيء من المتقين كما الزوران أبابه أبابا أو تقول لو أن أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول قولا نتسي حين ترى العذاب سن تقى عذابا لو أن لي إنا ما كتيني إنا ذكرتهم كوما إلى الدنيا زوا دنيا كاي أيضا إنا جيت أي أي بشي ما بام صلى كوي أزمي بارانا ببن أزي أزمي kullum azumi zan kama kuma bindiko na biyayya da Allah ka ce wallahi kafin kowa ya je ni ne farko a a ba za a samu haka nan ba ta wuce lafiya ce ba kula shi ne sakan sai in kasance min al-mu'minina cikin masu kyautata a ayyukan mu'minina su ne mu'minai wa yuqalu lahu sai ka ji an ce masa min qibalillahi wajen ubangiji بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين bale ina a eh ai ka face haka dan za ka ayati ka manta ayoyi na sun zo maka ayil qur'ani shine qur'ani riko da qur'ani kuwa wa huwa sababul hidayati shine dalilin shiriya to ka ki qur'ani fakan rabta da haka ma karyata da ita wasu ka bar ta kai girman kai anil imani gabarin imani da hada ayoyin nan wa kunta ga sai ka kasance min al kafiri da cikin kafirai da haka ba magana koma duniya ko ma ka je duniya ba ta a tsayan na ta akan ko kowa zai je sauka to ka gani amma kyale sai ya din in ya je da wala ko zai ta dole ya dawo
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ويوم القيامة أرانا القيامة ترى الذين كذبوا za ga wanda suka yi ƙarya Allah ga Allah bidin tsarki shariki da danganta abokin tarayya walwala da ta da'ilai gare shi a ran nan za a ga wujuhun huskokinsu musuwaddatun bakakirin alaisa fi masa alaisa fi jahannama matsawar da limuta kafirina shin wai ba mu faɗa maku akwai makoma a jahannama ba ta masu girman kai an imani ganin imani ba dai an faɗa mana Allah akwai ta وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله ألا ذي سيرتا الذي نتقوا الشركة وأن سكا جزون سكا جزولا كاوي واتو الشركة في زي سيرتا من جهنم لقوت جهنم بمفازتهم سبو دورن دعا كيس نربوتوا adi makani fauzin a saboda wurin muraban su min aljannati na aljanna da an yi da adu shine a sanya su fihi a wannan wuri shikenan Allah ya tsira da su la ya masu musu mummuna baya tafan su kum su wala ya zanna ba za su bakin ciki ba Allah ya sa mu cikin
Allahu khaliqu kulli shay وهو على كل شيء وكيل الله ubangiji khaliqu kulli shay'in shine mahalicin kowane abu wa huwa shi ubangiji wakilin wakili ne ana kulli shay akan kowane abu ai mutasarrifin mai yanda yake so ne fi cikin sa kai fa ya shawo yanda ya so له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون له مقاليد السماوات شيكي لمبودان سمي والأرض دكسي أي مفاتيح خزائنهما مبودان تسكو جنس من المدر نروان سما والنبات دمري وغيرهما دونسو والذين كفروا وان كافر جيد آيات الله إذا آوين الله أي القرآن سين القرآن أولئك وتنهم الخاسرون سنة ما تتابي ومتصل وانهم آية من شعبان بقوله ودعو بنجي دمك فارفتي وإن الجلاء الذين اتقوا من هذا كشي وما بينهما وابن دك جمع فتي أفكي السوء إعتراض جملة مؤتردة ana cikin labari sai a ɗauko wani labari tsakiyar labarin a dace tsakanin su aja wata magana to shine ya yi kirari.
Ola faghairar lahi tamuruni a abudu ayyuan jahilu.
Wani ka ce a faghairar lahi tamuruni a jin wani Allah shi za ku umarce ni a abu da ya rika bauta ma wa ayyuan jahilu na ya ku jahilai. To da ka ji an ce gairar lahi a faghairar lahi gairar nan to gairun gairu mansubin bi a abudu ba wai an mai nasba ne da abudu ba al-ma'mul wanda yake abun yin aiki da shi da tamuru ne da litamuruniya bitakiri bitakadiri an dinunin wahidatin wato da aka kaddara an akwai an a cikin wurin wanda ta zo da nuni guda ɗaya wabi nune ne in ko da nune ne guda biyu ne to bi irgami an yi irgami ta tamuruniya wa fakin koko ta muruniya kamar yadda muka faɗi yanzu.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
ولقد أوحي إليك أن يوحي زوا غريك وإلى الذين من قبلك ما يجعك وحي وأن تغباتك والله لا ننزل الله لئن أشركت فبعد أن محمد أكبر. nan ba magana shirka ganin da mu ake al'umma annabi kama ana magana ne da kowa ɗaya ɗaya cikin mu na kowa a kira sunan shi wallahi in kai shirka to da shi ake amma ba da annabi ake ne ya muhammadu ya kai annabi muhammadu fardan ga kaddar dawa balantana ba kaddar san to la ya habadan na amaluka wallahi aiki ka zai lalace wala takunanna kuma ka kasance min al-khasirin cikin zababi
balillaha fa'bud وكن من الشاكرين بل بري فعبدك بوتا مع الله وبنجي وادا وشيك دي وكن كذا من الشاكرين إن آمه cikin masu gode ma Allah ga ni'imomin da ya yi masa.
Wa ma qadarullah haqqa qadari wa laradu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun bi yamini سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله to ga nasu malam bahaushe waman qadar Allah hakan kadari kuma haka Allah ya ce ba wama qadar Allah ba su girmama Allah ba haka kadari iya girman sa ba wai abinda Allah ya kaddaro ba shine matabbaci ba ba haka Allah ya ce ba ba su ga girman Allah ba mafi ganin girma ai ma arafu ba su san shi ba haka ma'arifati iyakar sanin sa au ko ma azamu ba su girmama shi ba haka azumar da iyakar girmansa dina asrafu dan sun yi shirka bihi da shi sun tara Allah da gairahu waninsa wala ardu kasa jami'an baki dayata qabdatu dabka ubangiji ne ai makabudatu lahu abadan kace jam'ewa ce gare shi ai bi mulki tana cikin mulkin sa wata sarrufi da tasarrufin sa yawmal qiyamati ranar kiyama was samawati sammai kuma matsuwiyatun abin nadewa ne wuri guda ai majmu'atu abin tarawa ce biya ne ga kwikonsa subhanahu sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya daukaka amma yi shirku daga abin da suke tara ubangiji ma wuta da shi a bauta wa nufiqa bis suri fa sayqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في السور zai wuri cikin kawo ko an mayi dan shi Allah da jiya da yau da gobe duka ɗaya ne a gare shi bai da ɗazu bai da anjima an yi huri a cikin kaho ai annabtul ula huri ta farko man fi samawa duk wanda ke cikin samai wa man fil ardi duk wanda ke cikin kasai ba sa ika sai ya mutu illa man sha Allah sai wanda Allah ya so a wannan lokacin kadai bai ashirar sa ba mina da huri na matan aljanna wal wuldani da yara matasa na aljanna wa gairi ma da wani thumma nufiha sannan ay sake huri ukura wata daban bi a cikin sa cikin kawanna fa idza hum sai ga jami'ul khalaiq dukkan halittu al mauta da wanda suke matatu sai ka gansu qiyamun da wato tsaye wasu mimmike tsaye faƙadar to wani fiya ta zuru da aka ce faƙadar ta zafi suka ce ya nabi Allah ya nabin Allah manoman da zina sassanallahu ta'ala waɗanne ubangiji ne waɗanne ne ubangiji ya tuge ya ce ba za su mutu ba ƙara sai ce hum jibrilu su ne mala'ika jibrilu wa mika'ilu da mika'ilu wa israfilu da israfilu wa malakul maut da mutum mala'ikan mutuwa fa yaqulu lahu li malakil maut sai Allah ya ce mala'ikan mutuwa ay malakul maut na ya malakal maut ya mala'ikan mutuwa man baqiya min khalqi to zuwa suka rage a cikin halitta na ba su mutu ba wa huwa alam tare da Allah ya ci su sani sai kulu sai ce ya rabbi ya ubangiji na baki jibrilu jibrilu ne ya rage wa mika'ilu da mika'ilu wa israfilu da israfilu wa abduka da wa abduka sai ba wannan naka a da'ifu mai rauni malakul mauti shine mala'ikan mutuwa sai kulu Allah ta'ala sai ubangiji ya ce ko zunabta israfila kamiran israfilu wa mika'ila shi ma mika'ilu a kamaran shi bai khirrani sai su sadi mai sai ni matattu ka tsaudi ka tsaudai ni sai ka ce manya manyan duwatsu al'azime ne masu tabbata ka girma bai kulu sai ubangiji ce mut ya malakal mut kai ma mala'ika mutuwa mutu a shi ka taba wanda zai ma wani dariyar mutuwa ke ya gama an saki ma an shi kullum ana da ya bani mutu kai ma faya kolin la'u faya mutu sai ya mutu faya kolin la'u da jibrila faya sai ubangiji ya ce ma jibrilu ya jibrilu man bake waye ya saura faya kolu tabaraka ta'ala tabaraka ta wata alaita ya dal jalali wal ikrami waye saura arzikinka ya yawaita daukaka ka ta kai ya ma bucin girma da a girmamawa wajhukal baqi ad-da'im yanzu satin kalmadawami shi kadai ya rage sannan wa jibrilul mayyitul fani sai ko jibrilu matacce mai karewa bai kulli lahu ta'ala sai duka fadan duka jibrilu yayi sai ubangiji ya jibrilu la buta min mautu ba wa mautu kai ma sai ka mutu bai kawo sajidan sai ya faɗi yana mai sujada ya kafahu ya kafahu ida na haihi yana fakafakaf da mukafukansa ya kulu subhanaka rabbi tabaraka wa ta'alaita wa ya dal jalali wal ikram wannan ta ke sa ta a sai dai kaga jin mai rai ba zai mu wani dariya mutuwa dan kaga wani ya mutu ka ba dariya ta ka kai ma za ta da ba wani da wani ba zai mutu ba to in wanda bai mutu a yau ne mutu sai ka ne dariya to ba magana wanda za a bai ka gama dariya kai ma ka mutum a yi ma dariya bai za hum sai gansu kiyaman dukkan halitta matattu sai gansu tsaye-tsaye yanzu runa suna sauraron ma yi fa'adu bihim abinda za a yi da su.
Wa ashira katila radu bi nuri rabbiha wa wudi alkitab wa ji ajin nabi'ina wa shuhada wa quliya bainahum bil haqq وهم لا يظلمون وأسرت الأرض فيك تاتي حسكي بنور ربها لحسكي أبنجزتا حين يتجلى سند أبنجزي يتجلي لفصل القضاء دان ربه كنتي وولع الكتاب فيها طول للتافي أي كتاب الأعمال للتافي أيك للحساب دنيا حسابي وجيء بالنبيين sai a zo da annabawa wa shuhada da masu shaida bi muhammadin ai muhammadin ai za a yi bi Muhammadu, ai za zo za a zo da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wa ummati da al'ummata ya shahadu da su ba da shaida lirrusul ga manzanni bil balagi cewa lalle manzannin nan su yi da sako wa ku da ya bayyana sai a yanke hukunci tsakanin su da haƙi da adalci wa musu walita la yuzlamuna ba za a tauye masu shay'an wani abu ba ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ووفيت كل نفس ذاتك ما قوة لي ما عملت أبن سأيكتا أي جزاؤه ساكمكمنسا وهو شيء بنجدي أعلم شيني مثلي بما يفعلون لا أبن سأيكتاوا فلا يحتاج بايد بقاتا إلى شاهد zuwa ga mai wani mai shaida illa sa shaidan nan dan akwai yan tsaurin kai za su yi ta lalle ba su ba to sai a nuna musu za a kawo shaida kayi sai ka ga hotonka ga san da kake yin abu da hotonka da muryarka ta komai sai kuma ka ce waye
وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين wasiƙan lazi da kamaru sai a kora waɗanda suka kafin ce bai unufin da tsanani za a kora sai na jahannama zuwa wuce jahannama zubaran jama'a jama'a mutafarrikatan ko ga mutafarrikatan masu rarrabuwa daban-daban kowane da irin aiki shi hatta idza ja'uha har sai sun zo ma kofar jahannama tukun wata ta abuwa ba sana abu da kofar ta ka san dalili to aka bude kafin to wani zai za ka rike turiri to tana ba za a bude ta ba sai sun zo da an bude ta izin nan zai fara kokon suna fara da kiya shi jawabu idza to idza din nan ka wa qala lahum sai hazana to amma tsaron wuta sai ce musu a me ka ku wannan mugun gari me ka ku wannan mugun gari alam ya ci kuma rasulun minkum shin manzani halam ba su zo muku ba cikin ku ya diluna alaikum ayati rabbikum suna kanta ayoyin ubangijin ku a gare ku ai alqur'ani qur'ani wa gaida hu da wannan sa wa yanzurunaku ba su zo suna muku gargadin suna sanar da ku irin wannan mugu wuri ba ya aka kuka zo nan hala ba ku haɗu da su bane da suna gargadar da ku liqa yawmikum hada gamuwar ku da irin wannan mugun rana ƙaru sun ce ba ne wallahi ba haka aka ba sun zo mana walakin sai dai haƙar kalmatar azabi kalma azaba ce ta tabbata ai ita ce la'amla anna jahannama al'ayata hai zuwa ƙarshen aya ita ce ta tabbata alal kafirin kafirai ila dukhulu abwab jahannama khalidina fiha fadisa maqwal mutakabbir kaga sun ba da certificate din shiga sota da ce to shi kenan urkulu ku shiga abawa ba jahannama ga kofin wutan nan an buɗe ku shiga hadidi da kuna masu dawama fiya a cikin sa ai muqaddari da da abun kaddarta mu dawama fa bi da maswal mutakabbiri da kai makoman masu girman kai kai mu jahannama ita ce wuta وفيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين wasiƙar lazina ta kaurafan su ma waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu sai a tasa su kaga waɗancan korawa ne da korawa da tasawa zana zama ɗa a yan korawa ne kana da iyakar sauranka kauce mana ana fuko ana tura ka har ƙara ingila ka ake yi saboda kayi an raina tafiyarka amma su musulmai muminai su ko za a tasa su muje bismillah ku zo mu je kama hanya mala'iku suna gaban suna je suna je mala'iku na bin to sai a tasa su sai ilal jannati zuwa ga aljanna zumaran su ma suna jama'a daban-daban kowa da irin ai- nashi aiki hatta idza ja'uha hatta ana tasa su har sai sun har su zo wa aljanna ko da za su zo ma aljanna wa futihat abwabuha an riga an buɗe kofofinta dama annabi ya faɗa mana aljanna kanshinta tun kafin ɗan aljanna ya shiga aljanna tafiyar shekara biyar zai fara jin kanshin aljanna kaga kana tafe kanshi na ƙara bugu kana jin iska kana jin wani taushi abin nan ga kanshi ga abin nan duk a lokacin kowa ya riga ya tsima kafin a kai aljanna ya riga ya jiki ko da za su wa kada fuci had abwa ba an riga an bude kofofin su ba sai da zuwan su za a bude ba to alwawu waw din nan in ka lura a wancan babu wa waw a a can ko fuci had abwa ba nan ku za ka ce wa wa fuci had abwa ba ai wa kada fuci had alhali an riga an bude kofofin aljanna tun kafin su zo su san me za su tumawa Allah ya samu. Wa ƙara lahum khazanatuha sai ma tsaron aljanna sai ma salamun alaikum kai barkan ku da zuwa sannan ku da zuwa barkan ku da arziki zuwa wannan wuri mai albarka muna muku murna muna taya ku bari ciki kaga abin da aka ce wannan ce ko me ya kawo ku nan ala ba a ce muku ba ba ku labarin wannan mugun gidan ba ta gini ne sai mutum kai kun ji daɗi bari ku luwa ku shige ta salidina kuna masu dawama a cikin ta ai muqaddari na abin kaddata ma alkhulud da dawama fiha a cikin ta to wa jawabu idza muqaddarun wato ba a fito da shi a aya na cikin qur'ani ba amma an kaddata dakhaluwa sai suka shige aljanna to wa sauquhum koran su ko ta sa su gaba wa fatul abwabi da budawa kofofi kabla madihim kafin zuwan su tasiru matandan girmamawa ne lahum gare su wa sauqul kuffari ta sa sa wato kora kafirai kuwa wa fato abuwa jahannama da buɗe ƙofofin jahannama inda majihim yayin da sai da suka zo makowa aljanna a yawan kowa wuta aka buɗa musu liya buƙa harruha dan zafin da ya wanzu ilayin ka a hasara ko guda ɗaya sai ya banke su ihanatan dan wulakantawa lawan ga yan wuta da kiyashi
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنيم أجر العاملين وقالوا سيئا الجنة سيئا وسيئا تفن أتفين على دخولها إذا شقاء الجنة المكدر أبن المكدر أبن كدر سوا كيف شيء الحمد لله الذي سرقنا وعده يبو يا تفتك وبنجزين دي بينا من كسكي على كوالنسا بالجنة سيوا ذي بام الجنة يوغا مو من قمد الجنة الجنة تاقمد wa warasana la rada sannan ya bi gadan mana da kasa ai arzal jannati kasa aljanna yace ta muci ba wani ba mu ba na tabawa mu sauka min aljannati a cikin aljanna haifu na sau duk inda muke so sai mu je la'annaha dai ta aljanna kula dukanta la yu la yusabu fiha makani ba a zaben wani wuri a ce wani alama kanin can ya fi can duka ɗaya take na haka dai rai mutum zai je inda yake so in a jirgin sama kake so in ma iska kake so a kawo irin ta annabi Sulaiman kawo giri ne kai tafiya in keke kake so ba wahala bane ba ai sai ma ta tsayi la abu ka ce a wata ran mai cin nama mai shan lemuna iri iri ai wata ran lemun gautar daci zai sha wai na so yace to shi ne sai a ce ba za a bashi ba to da haka ko keke kake so ka ka taka ka hau ka ji daɗi ka tuna da da da da can kana ta ga- kana ganin wani suna wuce a mota ce ne ne yau ke- ke- kana kan keke to yau ga ababen hawa ka hau ka hau yau keke kawai kake sha'awa shi za ka hau ka shiga daji ka wo yawo ka woke waya ka je ka ga abubuwan da kake son ka gani ba ne ma ajrul amili da la ma da la da la dan masu yin aiki ayi jannati ta ce aljanna وترى الملائكة هاشين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين wataran mala'ika ta zaga mala'iku hafil suna masu kewayewa min haulul arziki gefen al'arshi min kulli janibi min ta kowane bangare na al'arshi yusabbihuna suna masu tasbihi da hamdu rabbihim suna masu cudanya da yaban ubangijin su ay malaikatun suna masu cudanya da alhamdu ga yaban ubangiji ay yaquluna suna cewa subhana wa bihamdi subhanallahi wa bihamdihi wa qudiya bainahum an yanke hukunci tsakanin su ai baina jami'il khalaiki an gama yanke hukunci tsakanin halittu bil haqi da adalci bayyana kullu mu'minuna al jannata dan mu'mine su shige aljanna wal kafiruna nara kafire su shige wuta wakila da karshe sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ko ya tabbata ga ubangijin talikai a kutuma an cika istiqrarul fariqaini tabbatar wa jama'un nan guda biyu muminai da kafirai bilhamdi da yabo min almalaikat ga malaiku wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam Allah dai ne misali
فاتحة صلاة الفاتح
amin